من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda shi ya so ya ga dama ya kaddara muka wayi gari wannan safiya ta laraba sha hudu ga watan shawwal ko? sha hudu ga watan shawwal sha'aban amin yawwa shine abin da yake dauka a watan sha'aban bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin bawa mai rawani Allah ya gafarta masa dan ci gaba da karatu a littafin mu na sharhu sunna kamar yadda aka saba na Imam Aliyu Al-Barbahari rahmatullahi alaihi mun tsaya akan magana ta 113 to har yanzu muna cikin cikon magana قال المؤلف رحمه الله فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فأسى يرد الله به حيرانا عن حيراته عن حيرته قال المؤلف رحمه الله ما لن يسي الله مشرهما فاتق الله ka ji tsoron Allah ya abdallah ya kai bawon Allah wa alayka bitasdiqi ya ke baiwar Allah fa alayki bitasdiqi ka gazgata ki gazgata wa taslimi da miƙa wuya wa tafwid da da al'amari wa rida da yarda lima fi hadha alkitab ga abin da ke cikin wannan littafin da ake karantawa wala taktum hadha alkitaba ahadan min ahli alqibla kada ka ɓoye wannan littafin wajen karanta shi ko bayyana shi ga wani daga cikin ma'abuta alƙibla ma'ana daga cikin musulmi fa'asa ana fatan ya rudda Allahu bihi hairanan an hairatihi Allah subhanahu wata'ala ya dawo da wanda yake cikin dimuwa ya daina dimo shi ya zo ya kama hanya ta daidai saboda abin da ke cikin littafin Qur'ani da hadisi ake bayani akan shi aw sahiba bid'atin an bid'atihi ko kuma ta yi Allah subhanahu wata'ala yayi gamdakatar ga mutumin da ke kan bid'a ya bar bid'a ya dawo kan sunna aw dallan an dalalatihi ko kuma batacce Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa ya dace ya bar batan shi ya dawo kan gaskiya don haka fa yanjuwa bihi sai ya tsirata ya samu cin nasara ya kama hanya ta daidai saboda an karanta masa abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa fattaqillaha kaji tsoron Allah ke ma kiji tsoron Allah wa alayka bil amri al awwal al atiqi wajibi ne a gare ka a gare ki a gare mu ayuko ayruko da al'amarin farko wanda yake da dadde tsoho ma'ana shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sahabbai suka karanta a wajensa shine abinda zai kai kowa gaci ba abinda aka kirkira sabo a yanzu ba wa huwa ma wasabtu laka fi hadha alkitab shine abinda sifanta maka a cikin wannan littafin farahimallahu abdan Allah madaukakin sarki ya ji kan bawa wa rahimallahu walidihi Allah ta'ala ya yi walidaihi ya yi rahama ga iyayen bawan da ƙara'a hazir kitaba ya karanta wannan littafin wa bathahu sai ya yada shi tsakanin mutane wa amila bihi kuma ya aiki da abin da ke da cikin wannan littafin wa da'a ilaihi kuma ya kira zuwa gare shi ma'ana abin da ke na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hatajja bihi kuma ya rika kafa hujja da shi wajen aikata ayyukan da musamman abin da ya shafi aqida fa innahu dinullah wannan lalle shine addinin Allah wa dinu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace fattakillaha ya abdullah wa alayka bitasdiqi wat taslim ai alayka bitasdiqin wajibi akanka ka gaggata la tukazzib shay'an mimma zukira fi hadha alkitab kada ka ƙaryata wani abu da aka ambata a cikin wannan littafin li'annahu ma'kuzun min alkitabi was sunnah saboda abinda kaji an ambata an maka bayani karka ce maganan malam ne a'a abinda ya dauko ne a cikin Qur'ani da hadisi duka abin ya dauko ne a cikin Qur'ani da hadisi fa alayka bit taslim ya zama wajibi kanka ka mika wuya bihi da abin da ke ciki wa adamu taraddud fil akaz bihi kar ka zanto kana da shakka kai komo wajen riko da abin da ke ciki wanda aka gaya maka na gaskiya walittiba wajen bi wa adamu takasur kuma ya zanto babu kasala ka rike kai tsaye da yace wa tafwid yani la tuhaddith shay'an min indika karka yadda ka kirkiri wani abu na addini daga kai wajenka walaysa tafwid allazi alayhi mufawwadatun fi sifati ba abinda ake nufi tafwidi wanda mutum zai maida al'amari a dangaye da sufofi na Allah subhanahu wata'ala za a ce duk abin da ya faɗa kai tafwidi akan wannan kabari ba haka ake nufi ba ana nufin karka dauki wani abu daga wajenka ko abinda wani ya dauko yace addini ne a'a kawai mi kauya kan abinda Qur'ani da Sunna suka faɗa warida lima fi hadal kitab mimma huwa min usuli ahli sunna wal jamaa wanda na daga ciki yana daga cikin asalin abinda ahli sunna wal jamaa suke akai walaysa hadha madahan kar wani ya dauka wannan yabo ne wa taskiyatan ko tsarkakewa da kitabihi ga littafin shi malam din ba wai yana nufin tsarkake littafin sa ba ko yabin littafin sa kama ya zunnu ba'adu shurra kamar yanda wa'ansu daga cikin masu yin sharhi suke zato inna ma huwa yahussu alal akaz bima zakarahu fihi abinda malam yake nufi kwadaitarwa ne abinda ya ambata a ciki min usuli sahihati min alkitabi was sunna na asaloli ingantattu wanda suka zo a cikin qur'ani da sunna li'annahu lam ya'ti bi shay'in min indihi saboda malam bai zo da wani abu daga shi karan kanshi wanda yake ganin shi bane ba aw yaftakir shay'an ko kuma ya kirkiro wani abu min indihi qaddun daga wajen shi da dai ma'ana duk abin da ke ciki yana fassara ayoyin Qur'ani ne koda bai kawo ayoyin Qur'ani ba abin nufi fassara ta yake yana maka bayani da yace wala takatum hadal kitaba ahadan min ahli al-qibla yani inshur hadal kitab ahli sunna ku yada wannan littafin wa wazi'uhu ka watsa shi ala ahlil qibla yani alal muslimina in an ce ahlul qibla ana nufin waye ana nufin muslimi yantafi'una bihi za su amfana da shi sai anna hadha min nashril ilmi annafi yada irin wannan na daga cikin yada ilimi mai amfani wa min at-tawasi bil haqqi yana cikin wasiya da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya umarni ai wa hadha yajibu wannan ya zama wajibi an tunsharar kutubun nafi'a wa hakaza hakanan ku yajibu ya zama wajibi ga al'umma ga musulmi ga ahlus sunna ayyun sharar kutubal nafi'a a yada littattafai ko an tunsharar kutuba a yada littattafai annafi'ata ko annafi'atu masu amfani almufida wala siyama kutubul asaliya musamman ma littattafai na asali wayanda suke magana akan aqida kuma tun a lokacin tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina wa kullama taqaddama kitabu duk lokacin da taqaddama kitab littafi zanto da dadde kana aqraba ila alhaqi yafi kusa zuwa da gaskiya li annahu yakunu qariban min alqurun almufaddala saboda yana abin nan kasancewa yana kusa da karnoni wanda suke mufaddala wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci cewa su ne suka fi kowane karni ina fatan ana fahimta kamar yadda aka yi bayani shi kuma wani littafin malamin yana kusan cikin idan aka lissafa hudu to yana ma ciki ina fatan ana fahimta in kuma uku ne yana dab da me a khairul qurun saboda me yana cikin almajiran almajiran imamu ahmad bin hanbal Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama fadin sa da yace fa asa yarudda Allah bihi hayranan an hayratihi hadhihi fa'idatu nashr al-kutub al-mufida wannan shine abin nan fa'idar yada littattafai masu amfani a karanta su annallaha qada yaruddu biha hayranan min hayratihi Allah subhanahu wata'ala yana dawo da abin nan mai dimuwa daga cikin dimuwar da yake akanta da yawa mutane suna cikin dimuwa ga abin da ya shafi addinin su abin da ya shafi aqida kuma ba komai yasa shi cikin dimuwan ba ba a yi bayani sun san abin da ke na gaske ba ma'ana duk abin da ya zo mutane shi suke ɗauka shi suke tafiya a kan shi kamar yaro ne an haife shi duk inda ya tadda kan shi ya tashi a haka zai tafi amma duk lokacin da aka ce ko da mutum ya tashi cikin bidiya hatta su masu yan bidiya akwai abu da yawa wani dalilin za ka ga ya ce shi bai yarda da wannan ba bai bi shi ba ya ji an yi karatu na gaskiya ya je kunnensa ko watakila ma ya bude wani littafi ya karanta ya gani da an faɗi kaza sai ce shi wannan kaza din bai yadda da shi ba ina fatan ana fahimta don haka za ka ga wani ya tare da wayansu mutane saboda a gurin ya tashi amma gabaki daya asalin aqida su da suke akan ta ko da yana cikin su shi bai gamsu ya yadda da wannan ba saboda me an karantar da shi ko ya ji an karanta abin da ke na gaskiya yana nan tsaye akan shi ko bai zo cikin ku ya zauna ya ce shi yana cikin ku ba lalle a yanda tafiya take yana cikin ku duk abin da ya saba wannan shi ba zai kudirce shi rike shi a cikin zuciyarsa ba ina fatan ana fahimta Allah subhanahu wataala ya taimake mu li'anna ba'da nas aw dalan an dalalati ko kuma batacce Allah ya dada shi daga kan batar da yake akai li'anna ba'da nas saboda wa'ins daga cikin mutane ya kunu jahilan wani kawai fa jahili ne kana gan shi yana tafiya yana cewa sai wani ko ya ce wani shi zai bashi shi zai hana shi shi kawai jahili ne bai san ina aka sa gaba ba walau buyina lahul haqq da za a bayyana masa gaskiya lattaba'ahu zai ce ashe haka abun yake shikenan sai ya zo ya bi gaskiya hadha huwa allazi yastafidu fi nashr al-kutubi wannan shine abinda yastafidu ko yake fa'idantarwa na wajen yada littattafai na aqida na gaskiya aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai idan ba an yi mutane bayani ba da yawan su ba za su iya sani ba amma za'igu amma karkatacce allazi yattabahu hawa wa yattabi'u hawa wanda ke bin son zuciyarsa fa hadha lam tufidahu alkutubu shay'an wannan takaddun ko wannan tattafai na aqida na gaskiya ba za su amfanar da shi ba bal rubbama taftinuhu akthar ko kuma ba mamaki ma an karanta shi fitunan maimakon ta kare karuwa ta a wajen shi akwai wanda idan an faɗi abin da ke na gaskiya shi kuma anan da ya samu wani abin da zai makale kuma ya ƙara shiga cikin rudani da halaka Allah subhanahu wataala ya tsare mu akwai wanda kuma idan an faɗa kai tsaye shi da man jahili ne bai sani ba sai ga Allah ta'ala ya taimake shi ya dawo ya ba abin da ke daidai Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan abin da ke daidai da yawa alqur'ani ma an saukar wa'in daga cikin mutane fitina saukar da alqur'ani ya zanto gare su maimakon su yi imani sai da su bi shikenan sai ga fada suke da shi ina fatan ala fahimta to barantana kuma wanda yazo yake bayanin sa kai da kazo daga baya kake bayani akan wannan kaga shi wani a lokacin nan zai rike makami ma shi zai rike makami abinda aka fada dan ya ƙara bata akan shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu fadin sa yace au sahiba bid'atin an bid'atihi au dalan an dalalatihi fayanjuwa bihi fayakunu lakal ajru sai ka samu lada fi tawzi'i hadha alkitab wajen yada wannan littafin wa amsalihi da ire-irensa walaysa kasan bi hadha alkitab ba kadai yana nufin wannan littafin ba fa kullul kutubin nafi'a dukkan takaddu ko littattafai masu amfani wa kutubul aqida da littattafai na aqida khasatan akebe ma'ana in ka cire su yajibu an tunshara ya zama wajibi a yada su a gaya wa mutane littattafai na aqida a nuna musu annallaha ilahun wahid Allah shi kadai ake bautawa shi kadai yayi halitta lahul khalqu wal amru babu wani wanda suka haɗu da Allah suka yi halitta Allah shi kadai ake bautawa Allah shi kadai yayi halitta sunayensa da ya faɗa ya keɓanta da su siffofinsa ma kuma ya keɓanta da su babu mai siffa irin ta Allah subhanahu wataala dole a gaya wa mutane amma in ba haka ba za a ce wani aiwa na ma Allah ne kowa ne yana iya yin abin da Allah subhanahu wataala yake yi shikenan kuma sai ya dai dauka ya dauka da gaske ne saboda me wani kawai an ce masa ai malami ne akwai wanda an ce malami ne yana kallon shikenan komai ma kawai duk abin da ya daidai ne ina fatan ana fahimta har ma zaka tada wayansu mutane wai malami in yayi sabo sai a ce kar ku biye shi ya san abin da zai in an jima da yaddar zai tashi yayi kaza shikenan an wuce kaga wannan arena Allah ne ina fatan ana fahimta ta wani mutum ne kace masa mutunci sai a ce ai gobe zaka haɗu da shi kai masa wani abu shikenan magana ta kare kuma jiyu ma ha kare masa ko mutum ne haga ya ba zai da wannan barantana kuma Allah subhanahu wataala wai sai a ce malami shi in yayi in ya tashi cikin dare ya san abin da zai shikenan kawai shikenan an karbu Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ba a masa ganganci mun tsaya ne na'am wa tuwazzi'a ko a a yajibu an tunshara wa tuwazzi'a ala nas ko a watsa shi cikin mutane badalan an yi wazi'a alaihim kutubud dalal maimakon a bari a yi ta yada musu littattafai wanda suke na bata ne wa kutubu da'wat dalal da kuma littattafai da suke kira zuwa ga bata to wazzau alaihim hadhihi alkutub a yada musu wa'annan littattafai li'anna kaseera minan nasi ala jahil da yawa daga cikin mutane suna kan jahilci walau buyyina lahum alhaqu da za a bayyana musu gaskiya la qabiluhu da sun karba wa antafa'u bihi kuma su amfana da shi akwai wannan yaji an karanta masa wani waƙe na larabci aka ce kaza ne shikenan kawai shi ya bi kaman aya alqur'ani ne kaman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ko takarda ya gani mai rubutun larabci zai ce maka alqur'ani ko ba haka bane ba wanda zai ga wani jarida an zo ita daga kasashen larabawa an jefar da ita sai ce ga wani ya jefar da alqur'ani iya fahimta sake ne tunda rubutu ne na larabci shikenan kawai alqur'ani ne to kaga wannan min babu aula da ka zo ka karanta mishi ka ce kaza kaza kaza na wa'ansu maganganu wa'anda ma anzalallahu bi hamin sultanin kawai shikenan sai ce qur'ani Allah subhanahu wataala ya tsare mu kamar yadda wata rana ina zaune da wani littafi haka ina nazari sai wani ya zo malami ne malami muke ce masa musamman lokacin da muka taso muna yara kuma har ya bar duniya ana ce masa malami sai da dauki littafin ya duba bangon ya buda ya gani sai ce amma wanga qur'ani da kyau shike shikenan kawai sai ya gaba kuma da mu mun dauka abin nan ne malami ma ake ce masa akwai ma wanda suke dogara da shi musamman wajen neman wani abu wanda ya shafi biyan bukatar su na wani abin duniya yana yin roƙon Allah yana yin kaza yana kaza ya rasu Allah gafarta masa wallahi da yazo ya daga littafin ya duba ya kalla ya bude cikin sa sai ce in yace wanga qur'ani da kyau shike na dauka ko zai ambaci wani abu na malinta ko ila in kare da shi matsayina na almajiri kawai sai yace mun wannan qur'ani da kyau shike kuma ya kalli bangon littafin ya bude cikin littafin to kaga wannan duk abin da kazo ka samu ka gaya masa kace Allah ya ce kuma waka ce irin wancan waka ta wancan mutanen kaga shikenan shi zai dauka ne zai dauka irin Allah ne ya faɗa kuma akwai ire-iren su da yawa Allah subhanahu wataala ya tsare mu wannan ma ake kallon wata kila malami ne sai ya ce a ku taimaka ma na? fattakillaha wa alaika bil amril awwal al atiq kaji tsoron Allah ai ilzim bil amril awwal kalzimci al'amarin farko wa huwa ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suke akan shi ka san wani abin da yake faɗa zai ce ai sabon abu ne ai kaza ne ai kaza ne idan ahlus sunna suka ce kaza shi bai san cewa su ahlus sunna ka'idan su abin dadin shi ake riko amma idan aka ce da dadin ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ina fata ana fahimta bambancin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba in yace da shekara 200 shekara 300 ko shekara 400 haka yake nufi shi za a rike abinda aka tashi aka ga ana yi an bar abinda iyaye da kakanni suke akai a'a shi ahlus sunna yana so in zaka ce da ko ka ce abinda iyaye da kakanni suke akai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wancan da aka baro shekara 1400 da yan kai shine ahlus sunna da a wajen su ba irin da taka ba ba wanda ya kai ahlus sunna bin diddigi ya ce shi da za a rike abin da ke tsoho shi za a rike ma'ana tsoho na lokacin tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wal qurunul mufaddala da karnoni wanda suke mafifita al-atiq yani al-qadim da dadde kenan ko wa hadha fihi tahdhir mimma jadda min ash-shururi wal fitan wannan gargadi ne ga abin da ke kai yake komowa na sharruka da fitintunu fa idza ra'aita al-ibtilafa idan kaga sabani wa ra'aita kasratal aqwal kaga yawan maganganu ga wajen mutane da malamai fa alayka an tanzura lima kana alaihi salafus salih ya zama wajibi akan ka ka tsaya ka kalli menene abinda magabata na gari suke akan shi wa tamassak bihi kai riko da shi ne annahu alhaq dan shine gaskiya ko ne annahu alhaq saboda shine gaskiya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wanda ga cikin sahabbai in ba na manta ba nawwas bin sam'an ko kuma wabisa bin ma'abadin wa in aftaka nasu wa aftauka ko ka tsaya ka bi abinda gaskiya abinda qur'ani da sunna suka faɗa ka zanto kana me kana amfani da shi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu فعليك أن تنظر لما كان عليه السلف الصالح وتمسك به لأنه الحق سبب wannan shine gaskiya qawluhu wa huwa ma wasabtu laka fi hadha alkitab ay ma zakarahu abinda ya ambata min usulil itiqadi ahli sunna na asalin kudirin ahli sunna wal jamaa zuciyansu wa basadahu rahimahullah malan ya shimfida shi wa wasa'a bihi fihi alqawl sai yalwata magana akai فدنس ديتي رحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه أي وأمثاله من الكتب النافئة دائرة رنس كل تفاي ما سو أنفانروا والكتب النافئة لتتفاي ما سو أنفاني يجب أن تبث يا زم واجبي أياداس وتنشر أياداس أبيناس أمتاني ولمن بثها ولمن بثها نشرها أجر نشر العلم duk wanda ya yada su ya watsa su to yana da ladan wanda ya yada ilimi wa ikrajin nas min az-zulumati ila an-nur da fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci na jahilci na bid'a na bata zuwa ga haske na addinin musulunci fa akasarun nasi mafi yawan mutane inna ma waqa'u fi dalalatin sun fada cikin bata ne li'annahum lan tasila ilaihim hadhihi al-kutub al-asaliyya saboda littattafai na asali basu fada wajen su ba wa inna ma tasilu ilaihim kutubu ahli dalal abin sani littattafai na batattu shine je wajen su wal firqi dallati da kuma firqoki wanda suke batattu wanda mun yi maganar su a baya wa yazunnuna ha haqqan su ci cewa gaskiya ne falau anna hadhihi al-kutub al-asaliyya itiniya biha da a ce wa'annan littattafai na asali an maida hankali akan su wa wuzzi'at 'ala an-nasi an yada cikin mutane la hadallahu bihi man sha'a min kalkihi da Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da wa'anda yaso a cikin bayinsa da ba a fada cikin bata ba amma an bar mutane da abin da ba daidai bane ba ina fatan ana fahimta shikenan sai suka dauki abin suka tafi akai kamar zikirori da sauransu da ake yi yanzu kaga karan farko ahlus sunna za a ce zikiri kaza ko salati kaza ba daidai bane to amma soriya ba za a kawo mutane abin da ke daidai ba kaga nan gurin ba lalle bane a kamu yanda ake so idan ka kautar da mutum daga wani abu sai ka dora shi kan abin da ke daidai ne to da ikon Allah Allah ta'ala zai taimaki da yawa za su bi sai su wuce akan shi kace kaza da ake na zikiri ba kyau kuma zikiri abu ne mai kyau dan haka suka fake sai ake cewa ai ahlus sunna suna cewa ba zikiri suna cewa ba kaza ba haylala ba kai ba yadda da haylala ba yadda da kaza ba akwai wanda kai ahlus sunna da haylala babu wanda ya kai shi yadda da haylala ko hauqala ko hamdala ko ko ko duk abin da yake tabbas ne a cikin sunna addaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin alqur'ani amma matsalan abinda ake wanda ba na daidai ba wanda ma anzalallahu biha min sultanin wanda babu hujja a qur'ani ko hadisi shine ake cewa bashi da kyau to matsalan da ake samu ba a dora mutane kan me kyau to kaga dole a samu matsala don haka wayansu suka yi ta fadawa cikin wayansu tsari marasa kyau Allah subhanahu wataala ya tsare mu amma sai a faɗi ga abinda manzon Allah yake na addu'a yanzu misali duk lokacin da ka ji wani ya ce ayi addu'a akwai malamai da yawa idan kai sun ce yayi addu'a ba fa irin addu'ar da manzon Allah ya koyar bace ba ba irin addu'ar da sahabbai suke akan ta bane ba irin wata tabi'a suke akan ta ba duk abin da kaga ya faru da kai ya faru da magabata amma sai a duba wannan tanar suka bi na addu'a sai wani ce ai sai an yanka sai a ce sai an je an yi kaza sai an je an yi kaza sai an je an yi kaza to kaga duk irin wannan ba shine abin da Qur'ani yace ba taba jin Qur'ani yace sai an je an yi kaza ba ko kuma sunna ta ce a je ayi kaza amma sai wani ya dauka shine abin da aka ce ayi sai a karantar da mutane ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga yanda yace ayi ga yanda yace addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai mu kalla irin ta sai mu koya irin addu'ar manzon Allah sallama sai Allah ya sa mu dace a karba ko bayan haka mu samu lada saboda mun koyi mun yi koyi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka malamai lalle ayi kokari duk wani abin da ake so a ba mutane na addu'a a samu shi a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda akwai shine shugaban masu addu'a gabaki daya dan Allah ta'ala shine ya karanta aya shi aka saukarwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin shi aka saukarwa wannan aya kuma yayi bayani duk wanda ke girman kai baya roƙon Allah to Allah ta'ala zai shigar da shi wuta a gurfare a kaskance to kaga sanadin rashin addu'a ma yana sa mutun ya shiga wuta to sai a duba shi da aka saukar masa wannan yayi addu'an kuma yayi ce ayi addu'an shikenan an huta maimakon ka dauko ka ce malam wane ya bada addu'a ya ce kaza ce ya bada ha kullum ma wani kirkirin ta shi da kanshi ba za ka nemo kaza ba da yayi tunani saboda shi ma a ce ya bada nashi kawai sai ya ce a rika yin kaza ya ce a rika yin kaza ka ce ai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shikenan ka huta ka dora mutane kan turba ta daidai Allah ta'ala ya taimake mu a yace ya hakuri ba na بعد الشراح ينقمون على المؤلف ويقولون هذه تزكية لكتابه وان daga cikin mai sharha suna mai da mutane akan me wannan littafin suna cewa wannan ya tsarkake littafin sa wana qulu la malan yace sai mu ce ba haka abin yake ba inji Fauzan ko Abdullahi Fauzan laysa hadha tazkiyatan likitabihi wannan ba tsarkake littafin yake ba ma huwa hassun ala luzumi manhaji salaf almazkur fi hadha alkitabi wa fi ghairihi abin sani kadai kwadaitarwa ne zaburarwa ne akan alzimci tsari na magabata waɗanda aka ambata a cikin wani littafin da ma waɗansu littafai waɗanda ba wannan ba littafai na aƙida abin da yake nufi ka ɗauka ka je ka yi amfani da shi ba wai yana wanke kanshi bane ko yana cewa littafin sa yafi na kowa a'a abin da ke ciki na gaskiya ka ɗauka ka rike shine abin da ake nuna maka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu قال المؤلف رحمه الله فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بدين yace lallai duk wanda ya halartar da wani abu sabanin abin da ke cikin wani littafin na aqida yace baya kan addini addini na gaskiya wa qadaradahu kullahu haqiqa yayi raddin addini duka kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allahu azza wa jalla kamar yadda da bawa zai imani da duk abin da Allah madaukakin sarki ya saukar abin da Allah ya faɗa illa annahu shakka fi harfin yayi shakka a wani harafi na alqur'ani fa qadarar da jami'a ma qala Allah ta'ala haqiqa ya radi abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ga baki daya wa huwa kafirun dan haka ya radi ya musulunci kama anna shahadata Allah ilaha illallah kamar yanda fadin la ilaha illallah la tuqbalu ba a karbarsa min sahibiha ga wanda ya faɗa illa bi sidqin niyya sai an samu gaskiyar niyya wa khalisul yaqin an samu kuma tabbat na yaqini kazalika la yaqbalu Allahu shay'an min as-sunnah fi tarki ba'd haka dan Allah subhanahu wa ta'ala baya karban wani abu na sunna idan mutum ya bar wani abu na sunna yace ya rike wata sunnan kuma ya bar wata faman taraka min as-sunnati shay'an duk wanda ya bar wani abu na sunna na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama faqad taraka as-sunnata kullaha hakika ya bar sunnar manzon Allah dukanta fa alayka bil qabul wajibinka ne ka karba abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada ankal mumahalatu walla jadatu kabajjayya da musu fa innahu laysa fi min dinillahi fi shay'in musu da hargowa da hayaniya ba komai bane ba a cikin addinin musulunci ba a kirga shi ci gaba ci baya ne wa zamanu fa khassatan zamaninka a kebe zamanu su'in zamani ne mai muni fattaqillaha don haka ka kiyaye Allah kar a jefar da kai a jefa ka cikin hali mara kyau ma'ana cikin al'amarin da ba na Allah ba ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fadin su da yace fa innahu man istahalla shay'an khilafa ma fi hadha alkitab fa innahu laysa yadinu bi dinillah ai man karaja an manhaj ahli sunnati wal jamaa ma'ana duk wanda ya fita daga tsari na ahlus sunna wal jamaa allazi yubayyinu fi hadha alkitab wanda ake bayanin sa a cikin wani littafin wanda aka yi bayanin sa a wani littafin wa fi gairihi da wani min kutubil itiqadi sahih na daga littattafai wayanda suke na itiqadi ingantacce yakunu ma ahlud dalal zai zanto tare da batattu ma mubtada ma al mubtadi'a zai zanto tare da yan bid'a ma al mu'tazila ya iya fadawa cikin mu'tazilawa ma al jami'a zai fada cikin jami'a ma al firaqi dallati zai zanto cikin firqokin nan batattu baki ɗaya su ina fatan ana fahimta duk wanda ya ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa to a ƙarshe zai fada cikin aqida ta tawaye ta batattu don haka wajibinka ne ka bayyana abin da ka sani na gaskiya ka je kusa da gaskiya tasira tasiri ga mutum idan ya je ya fada cikin yan bid'a ko ya fada a cikin abin nan batattu ko mushrikai to a ƙarshe shi ma ana ji masa tsoron zama irin wa'annan mutanen Allah madaukakin sarki yana cewa fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal ba abin da ke bayan gaskiya banda me bata fa anna tusrafun sai ake juya su daga abin da ke daidai ana mayar da su kan abin da ba daidai ba fala budda ba makawa ay ya'rifa al-insanu al-haqqa awwalan mutum yayi kokarin sanin gaskiya karan farko wa ma alaihi salaful umma ya san menene abinda magabata na kwarai suke akai shi wala yanzur ila kasratul mazahib kar ya kula da yawan mazhabobi wa kasratul aqwal da yawan maganganun mutane ko malamai wa inna ma yanzuru ila shay'in wahid abinda ake so ga dukkan musulmi ya kalli abu kwaya daya huwa ma alaihi salafu hadhihi al umma shine abinda magabata marigaya na wannan al'umma suke akai kama qala al-imamu Malik rahimahullah kamar yanda imamu Darul Hijra ya fada imamu Malik bin Anas Allah ta'ala ya kara masa rahama yake cewa innahu la yuslihu akhir hadha al-umma illa ma aslaha awwalaha yace babu abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara a farko karshen wannan al'umma sai abin da ya me sai abin da ya gyara farkonta abin da ke gyara al'umma shine abin da mana idan ba abin da su sahabbai da tabi'ai aka dora su akai suka rike suke yi aka bi ba to babu yanda za a yi yanzu ta yi kyau Allah subhanahu wataala ya taimake mu suka ce shartun nihaya a abin sharadin gyaruwan karshe shine me islahul bidaya yanzu to farko ta yi kyau ina fatan ana fahimta idan aka bi farko abin da ke daidai to sai sa ƙarshen yayi kyau duk wanda bai bi daidai ba ma'ana farko yace zai sara da yawa sun in an ce in nace sara ina nufin zai kama daga gunda ba can ba sai kuma ya iyo ƙasa to wannan bata ce ta same shi Allah ta'ala ya tsare mu wallahu jalla wa ala yaqul was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa marigaya na farko cikin muhajirai da ansarawa da wanda suka biyo bayan su kyautatawa Allah madaukakin sarki ya yarda da su su ma sun yarda da Allah qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innahu may ya'ish minkum lalle duk wanda ya rayuwa a cikin ku ya tsaye yake ga sahabbai fa sayara iktilafan kaseeran lalle zai ga sabani mai yawa idan haka ta faru fa alaikum bi sunnati gurin tsira shine sunna ta ku lizumce da ku rike ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan kalifofi na shiryayyu almahdiyin masu shiryawa tamassaku biha ku riko da sunnan su wa addu alaiha bin nawajid ku yi cizo akan su da fiƙoƙin ku tiramen hagwaran ku wa iyyakum ina muku gargadi wa muhu da satul umur ku nisanci abin nan ababen da aka kirkira a cikin addini sababbi fa inna kulla bid'atin dalala lalle dukkan bid'a bata ce wa kulla dalalatin finnar dukkan bata karshen ta ta kai me ita gidan wuta ne fa idan tabasa alaina al-umur yayin da al'amura rikice mana wa kasratid di'ayat aka samu masu kira kala daban-daban kowa ya ce a zo a binashi falhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al-makraj mafita mawjudun saman miyaci akwai mafita duk lokacin da wannan yace yana da kyau wannan yace kaza bashi da kyau to akwai mafita mafita shine ne wa huwa ittiba'ul wa huwa ittiba'ul kitabi was sunna mafita shine ka dawo kan qur'ani da hadisi ka tsaya wa ma alaihi salafu hadhihi al umma kuma da abinda abin nan magabatan wannan al'umma suke akai qur'anin da hadisi da kazo sai ka duba me magabatan suka fasara ya suka fahimci ayan ya suka fahimci hadisin wani magana suka yi akai to wannan shine zai kai gaci ba ka zo ka samu aya kurin sai ka cire wani abu a ciki ba ina fatan kana fahimta kawai ka samu bakara ka zo ka bude sai ka ce gahi nan ka dauko gashi ba haka bare ba kawai shikenan ka ce kuma cikin qur'ani ka samu to kaga wannan ba shine abin da ke daidai ba ina fata ana fahimta ko ma ya ce wani wani ya ce wani farki yayi an samu annoba can a baya amma manzo Allah bai ce mutane ku je ku bude Qur'ani ba ko sahabbai ba sai sun bude Qur'ani ba ai da lokacin Umar ko Abu Ubaida ko waye sai su ce me sai su ce kawai a je a bude Qur'ani za a samu wani gashi amma duka ba a gano ba sai kai ne a yanzu kai mafarki ko ne mafarki ba ba san waye mafarkin ba kururuwar shedan kawai sai a bude bakara za a dauko gashi an mai da addinin Qur'an kaman addinin yan mushan na'am to ka gani a dauko a ce wai gashi sai a jika gashi wai shikenan kuma sai a sha gashi kaga wannan sai dai Allah ya sauke to sai a duba ka dauko Qur'ani shi ma sai su ce maka Qur'ani ne in kai magana wani zai ce ka kare ta Qur'ani akan wannan ma wani zai ga maka haka baka yadda da abin da ke cikin Qur'ani Qur'ani na yadda da abin da ke cikin shi amma waye gabace ka akan wannan sahabbai su aka saukar da alkur'ani su ne ma suka rubuta shi su ne ma kuma suka tattara shi ina fatan ana fahimta daga sai na abakar umar su usman da affan duk su ne salihu dan abi talib su kuzaima su zaid bin sabit ba suka tsara alqur'anin ba sun taba wannan kaga to kenan ba daidai bane abin da mutane suke yi qur'anin nan ana yin wasa da shi ya kamata a san me ya kamata ai hakurin aka ce an yi mafarki shikenan kuma har malamai ma sai kaji sun ce to ai abu ne mai sauki me saukin sa tunda bai riga ya gabata ba karanta ba dan an ce qur'ani ne kawai shikenan sai ka dauka ka yadda wannan ba shi bane waye gabace ka akan shi kamar dan tatsi ne kawo ayoyin da suka nuna cewa za a yi sallah cikin alqur'ani sai ce akwai sai ce alhamdulillah fadilis samawati wal ardi ja'ilal malaikatu rusulan uli aj'a uli ajni hatim masna wa sulata war ruba wai sallah azhar raka'a bi za'i shine wai wasulata a abin nan masna biyu kenan sallan asuba za a raka biyu wasu lasa magariba uku waruba shikenan yanzu ba ayin qur'ani ya karantawa to amma abin da ya faɗa haka ne ba haka bane ya gabace shi a cikin wannan akwai sahabin da ya fahimci cewa in sallah ake nufi da uli ajin hatin masna wasu lasa waruba babu sahabin da yake ya fahimci haka babu tabi'in da ya fahimci haka babu tabi'i tabi'in da ya fahimci haka kawai kai ne kake son wani abinka sai ka zo kai Allah subhanahu wataala ya tsare mu wani abin ba za ka sadda wani boka ne ko mai fitar da wani abu amma maimakon malamai su tsaya su natsu a ce mu kan ba mu tarar da wannan ba ku zo ku karanta alkur'ani karatun alkur'ani a yi addu'a a yi aiki da shi na sa Allah subhanahu wa ta'ala shi qur'ani kan shi ma waraka ne amma ba gashi da aka bude aka ce an gani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu don haka idan al'amari ya rike ya rikice to sai a dawo kan abin da Qur'ani da Sunna suke akan shi kullun yadda i annahu al-kitabi was sunna kowa yana cewa na kan Qur'ani da hadisi mallazi fariqu bayna wa bainahum me rake raba tsakanin mu da su allazi fariqu bayna abin da ke raba tsakanin mu huwa manhajus salaf abin tsarin da salafus salih suka bi akan shi li anna salafi saboda magabata humul ladina fahimul kitaba was sunna su suka fi kowa fahimtar Qur'ani da hadisi wasaru alaihi ma kuma suka tafi akai ba irin na yanzu ba fanahanu nattabi'u salafus salih lalle mu ya zama dole akan mu mu bi magabata nagari hadha huwa alfarqu bainana wa bain ahli dalal wannan shine bambancin mu da wanda suke kan bata na cewa su kawai duk abin da suka dauko ba ruwansu da magabata wal firqil munharifa da kuma firqoki wanda suke sun bar hanya ta daidai amalan bi qauli sallallahu alaihi wasallama don aiki da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wasataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida wannan al'umma ta kasu kaso 73 duka za ta fi wuta sai dai kwaya ɗaya qalu wa man hiya ya rasulullah suka ce wace firqa ce ya manzon Allah qala sai ce man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi shine wanda ya zauna kan abinda nake akan shi a yau ni da sahabbaina alhaqqu wadihun kenan gaskiya a fili take wattariqu wadihatun hanyar da ake bi tana nan a fili liman dalaban najata ga duk wanda ya nemi tsira ya nemi kubuta hanya qur'ani ko sunna ko musulunci babu gumudi a cikin sa komai na musulunci a fili yake in ka shi yasa za ka ga a ko a ina duka za a ta fada amma sabanin musulunci kuma ba za a zo a bayyana abinda yake ake akan shi ba amma shi kaida ta ahlus sunna babu wani abin shi da ke boye wanda ba zai iya fadan shi ba dan bid'a ko wani mutumin da yake kan wata firka batacciya shine wani abin sa zai boye shi yayin da aka ce wani ya bayyana ana ta fada ana cewa ba haka bane in wani ya gatsari yace to malamai sun ki bayyanawa ni bari in bayyana yana bayyanawa sai ga hankali ya tashi ana cewa mu baya tare da mu ana cewa kaza ne kuma ba zai hana gobe kuma a zo a tafi tare da shi ba abin da ke cikin takardun ne har ɗakin malam ma akwai kuma da ke littafin akwai cikin ɗakin sa ba yana inkarin abun bane ba ya ajiye littafin bane saboda mutane bayanin abu kaza fa ba daidai bane ba ya ajiye wata kila shi ma yana ganin daidai ne ko ma bai ambaci cewa ganin daidai bane akalla baya ganin cewa ba daidai bane ba ina fatan ana fahimta akwai suna nan takaddu wayanda an rubuta an sani fada da Allah ne wannan mai da kanshi Allah wani ya daukan cewa duk abin da Allah zai zai iya yi kuma yana nan a hannun mutane sun rike a wajajen su da yaro yayi sa'a ya tabko littafin ya rike a hannunsa in yazo kawai sai ya bayyana abin da yake ciki sai ayi ta fada ayi ta hayaniya shikenan sai a ce mu baya tare da mu kwana biyu shikenan aikin Najeriya ne duk abin da ya faru kwana ɗaya biyu shikenan ya wuce Allahu jalla wa ala yaqulu fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama Allah subhanahu wa ta'ala yace idan shiriya ta zo muku da gare ni famanitta ba hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala ya dillu ba zai bata ba wala yashqa ko ba zai sha wahala ba mala duk wanda ya bi shiriyan Allah subhanahu wataala ya bi alqur'ani ba zai bata ba ba zai sha wahala a gidan shi a zaman shi na duniya ba amma fa duk wanda ya kauda kai daga ambato na qur'ani na littafi na yana da rayuwa mai kunci wayansu malamai suka ce a cikin kabarin suka ce tun anan duniya da kuma kiyama fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma idan an je kiyama kuma Allah ta'ala zai tayar da shi ne a makaho zai ce rabbi lima hashartani a'ma faqad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man atrafa wa lan yu'min bi ayati rabbih wa la azabul akhirati ashaddu wa abqa duk wanda ya kauda kai daga qur'ani ya kama wani layi na daban to wannan ya da rayuwa mai kunci Allah ya ce kuma zamu tada shi na tashin alkiyama yana makaho zai ce me yasa aka tada ni makaho ina gani a duniya Allah ya ce ayoyin mu sun zo maka ka bar su ka kama wani abu na daban kace shine abin da kai shine to yanzu kai ma za a manta da kai ba kai kade ba duk wanda ya kama irin wannan layin za a manta da shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu kenan uwa musulmi wajibin mu ne mu tsaya kan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai kai mu gaci barin Qur'ani da barin sunna shine abin da zai kai mutum kafin yana ga yazo kusa da gaba yana kamawa sai ta rushe ta dawo kuma duk iyansa danne shi za ta yi kaga ba halin ya tashi Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantarta abinda na faɗi daidai ka tarine da ganin daman Allah Allah ya bamu lada ga baki daya wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ne da shi'an da garancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya wayannan bala'i da jarabawan ta shigo wa duniya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa ya Allah ta'ala ka tsare wannan garin namu na gashuwa ka tsare jihar mu ta Yobe gabaki daya ka tsare Najeriya gabaki daya Allah subhanahu wata'ala daga wannan cutan ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa ya Ahadus Samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka sanya wannan abin ya zanto ƙarshe a Najeriya ya Allah ka sa ta zanto ƙarshe a Afirka ya Allah ka bawa duniya da kasashen musamman kasar Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi da ma kasar kowa da kowa Allah subhanahu subhanahu wataala ka kawo saukin wannan abun ya Allah Allah madaukakin sarki ka samu wa'azantu da irin jarabawar da ka kawo dan alwa'iz man wa'iza bi gairi duk wanda wanda ya wa'azanci shine wanda ya kalli abin da ya samu wani ya gane cewa shi ma zai iya samun shi ka san abin da Allah subhanahu wataala yayi wanda ya fika wayewa ya fika kudi ya fika kwarewa ya fika kaza ya fika kaza sai Allah ya danke shi to kai ka mai da hankali kafin a zo kanka kenan abin da ake so mu mu wa'azantu mu gyara mu tuba zuwa ga Allah duk lokacin da masifa ta zo ko wani bala'i ko wata annoba a koma ga Allah shine abin da ke maganin wannan a koma ga Allah a gyara ayyuka sannan ayi addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar shikenan sai ga an cimma nasara Allah ta'ala ka taimake mu Allah ta'ala ka yi mana budin alkhairi Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ka tafiyar da wannan annoba a duniya gabaki daya wanda suka kamu duka Allah ka ba su lafiya wanda ko basu kamu ba Allah ta'ala ka kare su ya Allah kuncin rayuwa da ake ciki Allah subhanahu wataala kai mana maganin shi ya Allah ta'ala ka fadakar da shugabanni su gane wa'ansu ababen da suke yi ba daidai bane na neman su su ci mutane kuma shiga cikin wahala Allah ta'ala ka fadakar da su su gane hakan nan masifa ce a su karan kansu ba wai ga al'umma baki ɗaya ba Allah subhanahu wata'ala ka taimake mu manoma Allah ka sanya albarka a cikin noman da duk manoma suke yi ƴan kasuwa Allah ka sanya musu albarka ka da duk wani bala'i da hauda yake a cikin kasuwancin ƴan kasuwan mu ya Allah subhanahu wata'ala ma'aikatan mu Allah ta'ala ka kare su ka sanya albarka a cikin aikin da suke yi Allah duk wani mai nema na halal Allah ta'ala ka shiga cikin neman shi duk wani abu wanda yake haramun ne zai iya kawo mana masifa a ƙasar mu Allah subhanahu wataala kai mana maganin shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam